الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفاتلتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الخالق الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها ذاكرا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين سورة النور والذينة واللتان وستون آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mu iko muka ga wannan masallaci mai albarka a domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma yau kan ma da ma rubewa idan Allah ya so ina da haka mun gode wa Allah yan wa musulmi mu sani ana cewa za a rubuta tafsiri za a rubuta tafsiri za a ɗaura ƙur'ani za a ɗaura ƙur'ani wato so ake yi a yi murna a sake murna ka hanyar idan ka kula duk ko da shekara ne ma tana da biya wa musulmi murna ne a kan murna yanzu mun yi murna zuwa ramadan saboda falalan da aka yi ana murnar shawwal saboda idi ne namu na musulmi akwai idin musulmi idan aka gama idin musulmi kuma aka yi firgila Zulhijja na zuwa kuma ana murna nan ma akwai idinmu akwai aikin hajji wanda alhazai za su murna Allah ya ba su iko ya ba su dama su samu nasarar sauki aikin sannan mu kuma jama'a sauran waɗanda ba mu je ba mu ma mai murna alhazanmu sun je lafiya sun sauke fara lafiya muna fatan Allah ya karba mu da kuma dawo da su lafiya kuma Allah ba mu dama sannan ga titi na alha a ciki da kuma yin layya ma yi sallallahu alaihi wasallam layya babu wani aikin da musulmi zai yi wanda Allah ya fito da lada kamar zu da jinin dabbar layya da sunan layya babu abin da ya kai shi lada a ranar sai wani ce ya rasu da layi ko yaƙi na tafi nake na jihadi bi da bi da layi manzana ce ko ka je ka jihadi duk cikinka gaba ɗaya jike da jinin kafurai saboda yaƙi har takwabin kama ya kakkare duka saboda yaƙi ba kai mai layya ba lada a gurin allah amma ba yaran layya ga ga rana da irin wannan ballan dole ne musulmi ya murna da zuwa da zuwan da falala ne falala kuma na gaske amma dai dai kasu a duk da aka wani musulman suna da ikon layin ko ba sa yi ba sa yi kuma kuskure ne mai ikon yin babba ma ya dan kankani ya kuskure balle mai ikon yi kuma ya zo bai yi ba azala sallallahu alaihi wasallam ku girma malayyar mu shine abin hawan mu a lahira za a hau za a tsallake kirani sallallahu alaihi wasallam wani kuma zai kaga yayi da wa ya bata ta wajen musayen nama ko biyan ladan biyu a cikin nama da sauran abubuwan da manzon Allah ya ce kar a yi wani kuma wanda yake bada ta wani kuma da baka kawai yake bada layar eh bari mu kokari mu yi layar nan kar yara da mata su ga nama a hannun mutane eh kaga wannan kaga ba Allah ya ba in ma Allah ya rubuta ai bakin ya bata ka bata layar eh ka rubuta Allah da manzon Allah to ba kar mata da yawa za ka rubuta wannan magana tun da an ce ka ci ka yi kyauta ka yi daraga to ya rike ba a kuma ciki har an gama kuma ya to wata ne laye da nan ibrahim zai yanka ɗansa annabi ismail da mai lare wanda yake taya shi aiki wanda da shi da tsohonsa suka haɗu suka gina ɗakin kaba tun bayan ginin mala'iku wanda aka ɗauke a lokacin ruwan tufana ba sake mu samu a kan ɗakin kaba a fili ba sai da zai kama aikin gaya su biyu da annabi ismailu da mahaifinsa suke wannan aiki kuma ya haifi dan nan bayan ya dade bai aihu ba ya kai shekara da yawa bai aihu ba sannan har an kusa da zamani ya haife shi amma duk da haka saboda sallama wa Allah a mafarki aka umarci da yin layya a mafarki ya yanka cinki ya dari aka za ke nuna masa mafarki ya yanka sani ya dari aka za ke nuna masa mafarki ya yanka sani ya dari a yakumi dari aka za ke nuna masa mafarki yanka ɗan nan nasa dai ya kira ɗan ya gaya masa da ya layya da shi ya yanka shi dan ya yarda ya zijin ya ya sallama da juna ya ban kwana da juna ya daura yaron da umarni yaron kuma ya yanka su sai dai an kusa ƙara da yankan wajen allah ya fashe su da jirgin adini to wannan ce in ya zama da ibrahimu ya yadda ya miƙa wuya ga yanka ɗan da kuma shi kaɗai ne da shi bai da wani kuma ɗa mai ladabi mai biyayya kuma da na a lokacin ya tsufa tsoho kuma kowa zan zo yana neman a tallafa masa ba zai tsoho ba wanda ya gaji ba mu da yake mu dinnan da za a taimaka mana muna da bukata a taimaka mana ko da da nan ka je ka dawo an an an rankwanta maka ka hada mu sauƙin rayuwa in ka ga tsoho ya gaji da wuri bai samu an tattaya shi ba in ba a tattaya in ta tallafa shi sai ya gaji da wuri amma ana dan tattaya ta tallafa shi aka yi da kuma da lafiya sai ga an ɗan kwan duka don kwana tsari da ke nuna ba a tabbata in ya zama annabi ibrahim ya yanka wannan rana gantacce don yawan allah biyayya ya sallama allah akan abin da ya kalla a mafarki ina ya kai da abin da aka ji a bakin annabi muhammad laya a bakin annabi muhammad aka ji aka koye ta kuma a aikatanci a hannunsa ya sa a so abin laye ya kawo ya zo ya kawo da shi ya sa hannunsa da kansa ya yanka abin bari ma mu da yanka ya koya mana yadda za a yi ruwa ya gama sai dai mutum kaɗan giye saboda haka sai a kiyaye irin wannan manya-manya ayyuka kan a rinka fata a shi kaga mun gano shekarar duka gaba ɗaya idi kan idi ne daga wannan lokacin sai wannan lokacin daga wannan lokacin sai wannan lokacin to haka muke a lokacin farkon azumi ya kusa muna ta murna a sauran kwana kaza za a buɗe tafsiri sauran kwana kaza za a buɗe tafsiri kuma yanzu ana sauran kwana kaza za a rufe to yau za a rufe don an rufe ba a rufe ba babban abin da ke gabanmu aiki da abin da aka ci in dai za a yi aiki da abin da aka ci a ce ba mu rufe tafsiri budewa ma aka yi dan akwai buƙatar a ɗauka ma a je gidan malam a koyi karatu tun da addini bai yi wani da karatu kuma ba a ta wa'azi a ce ba a yi umarni a yi karatu ba in dai an umarce ka da kai abu ma tun da baka iya ba dole ne an ce ka yi karatu kenan kuma ba sani ga wani Allah ba uzuri bane Allah ta yi fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna saboda haka akuna da wannan a kuma jajirce jama'a mu sani alqur'ani mai girma da za a je a dauko shi a zo a bude shi ana kallon sa ga wanda bai ma san baki ba kwata kwata ya bude da ɗin da rubuce ba bakin da zai gane ce wannan shine wani idan ya zo ya alwala ya ɗauko alƙur'ani ya shimfiɗa ya zauna ya kunce ya buɗe yana ta dudubawa ya kowanne kamar kowanne bai zai gane wannan ne wani wannan kuma shine wani ba lada Allah zai biya shi lada ko mai yawa ko a duniya kan ba ta gada za ta ɗaukar kunce ka bude kawai kana duba ba a karanta ko kana karanta ba ka sani aka faɗa ba a biya lada zai ƙur'ani zai ƙur'ani don haka amma abin mamaki wani gidan da zai yawan tukwane amma ba ƙur'ani ko shi biyu wani gidan da ba ƙur'ani amma tukwane sun kashi da a gidan ko bakwai wannan kaga wannan shi dai caji cikin da kan ya kamata a yi gyare gyare a irin wannan kai baka sai aka ajiye a gida kana dan dubawa ba baka sai aka je kana koyon karatu ba baka sai aka je makaranta alma ka kai makaranta almajiri su karanta a raba lada da kai ba kawai ba ku ruwanka kai ai laifi ne wannan laifi ne wannan laifi ne jamal da haka yana jan hankalin mu akan alƙur'ani ƙur'ani ba littafi ne wanda za a zo kawai shi ke aji babu karatu ba karantarwa ba ba za a zauna duniyar ba za ta zauna mara lafiya ba duniyar da muke zo mu samu mu more mu ji daɗi ba za ta yi ba a haka ba za ta yi ba saboda haka a kula da wannan a kiyaye wannan tare jama'ar musulmi cikin jawabai da suka gabata a yi magana akan shi wannan azumi na wato ramadanu akan misali duk wanda ya san akwai azuminsa da ya taɓa rusawa ko kila azumi ɗaya ne ko azumi biyu ne ko ya ji haka to a dinga ƙoƙari in sallah ta wuce sai a biya mataye masu al'ada masu jinin aihuwa su sani ko sun yi azumi a haka da wannan datti a jikinsu to ba su sani azumin ba bai yi ba dole ne sai an mayar da shi daga baya a littafa irin wannan azumin muka da aka bata a mayar mai kogon faduwa rana ko ɗaya ko a'a ya sha ruwa haka bai gano tabbar ɗaya ko ta ba da ruwa ba sai ya sha ruwa haka alfirar na shi ma ya ɓaci sai ya mayar haka nan wanda ya sha ruwa bayan ya yi kogon alfijir ya fito ko alfijir bai fito ba amma bai gane ba sai ya sha ruwa shi ma zai mai da azumi da in ya gane alfijir ya fito ba sai ya mutum da ɗaya kuma haka ma bai biya Allah saboda falala da muhimmanci na matsayin Ramadan jama'a mu sani Ramadan nan da Allah ya bamu mutanen farko da su da annabawan sun iya kokarin su samu a basu wannan wata na Ramadan ko ba samu ba amma mu sai muka samu ba mu bi su kokari ba a mun bi su ne shugaba mun samu ne da daga annabi Muhammad a yau musa ya zo da ɗan saka wawa a cikin wasu abubuwa da aka bamu ya nemi azumin ramadan a nan musa a ba shi ya kawo bari isra'ila aka ce na al'umma a nan muhammadu ne kan sarawat aka ce na annabi muhammadu karatun alkur'ani ba aka ce na annabi muhammadu walga da rawa sai rubin na da al'umma a taura ya nemi a farshi ya zama mai bi a nan ya aji jagorancin sa a can ya zai ba a rubuta shi ba wannan al'ummar duk annaba da suka gabata da yawa suka kawo tai a yarda su aje girman su da shugabancin su zama mabiyan annai muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar daniel alaihi salam ya zo haka tun shekara kimanin samar ɗari tara ya zo haka samu ba daniel alaihi salam masarakin zamanin da ya kama shi akan hankar wa'azi ya ɗaure shi ya za aka tona rami aka nemo zakoki guda biyu aka sa su a cikin wannan rami sai da suka yi ne suka kwana suka ji yunwa da aka ɗauko shi a ɗaure aka jefa musu domin malamin ba ba a ɗaure kake wa jefa kawai za ki yi shan yi ka alaci da kai me da ba da ka ko ƙarfinka to zaki a waje ma za ka irin zaki in in an haɗu bale a rami amma dai Allah ya haramta ba ya zama a jira Allah ya ya to Allah ko ba yadda zakaran ne wanda annabi Yunus a ce da ki yi roma da shi Allah to ba baka alashi na baka shi ko tun ne haɗe abu da ya haɗe kakkaryawa yake don wanda zai kilin ya haɗe shi ta alum alum eh an ga ba ba shi ne ba kuma ya haɗe shi amma ba ba shi ne zama ka alashi ba da alin alin ya ba inda ya fara ne ai kaga ikon Allah ke to haka shi ma da Allah da salamu ya shiga cikin wannan wato rami aka wurga ramin nan tsakiyar zakoki zakoki suka firgita suka gaji da za a ji a tsakiya suna lasan jikinsa ƙarshen tausayin dabba ke in ka ɗan da ƙarami ka rinka lasansa iya kulewar tausayin jikin haka suka dinga yi maza ba su ba shi ba kuma zakin ya sa haƙoƙinsa ya kunce igiyar da aka ɗaure shi cika ya cika har ya kunce shi ya bar shi a cikin akunce yana da zobe a yatsansa na azurfa sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki hotonsa kamar yadda muke ɗaukar hoton nan yana ɗaukar zaki da zakin nan wannan na gefen sa nan wannan na gefen sa nan shi na tsakiya suna rakanta Allah ya ɗauki hotonsa ya za a azurfinsa da turo Allah da kuma iko ya zauna a ciki har iya adadin da Allah ya ga dama wata rana ga tun wanda sai zaro za ta wuce da ke ko mai aka yi harafin nan ban san inda aka yi nan mura za ta wuce da ke ko mai harafin nan tana ne ga ne dan ta rike zakoki sai dai ina abun nan nasu na mata eh za za ta fada ka san uwa zai Allah ya ji da shi su ga dan wannan shi ma ya zo zama cikin wannan al'umma bai samu ba to sai ya roƙo ya ce yana roƙon alfarma wannan al'umma alai muhammadu nan su gaje shi abin da ya mallaka in ya mutu kuma su sallace shi aka yi da shi ke ya aka masa alfarma ya rubuta tarihinsa da ibraranci a takarda ya zo ya ajiye a kan gadonsa ya kawo wannan zoben ya ajiye a gabansa a kan takarda ya kawo jimlar kudinsa su ma ya ajiye a gabansa sannan ya kwanta a yarasa da ya gama kirka a hakin sai ya kwanta a yarasa da zai zama wancan lokacin duk wannan kasuwa idan abin ya ɗan ha'a ɗin a rasa yadda za a yi sai ya je wurin ya yi rance ya yi ramce ya ɗauki a wanda yake zo amma ramce ya ce za a kasuwa sai kasuwa ta yi gudu ta gudana sosai da albarka amma sharadi in ya samu nada in ya iya maido da wannan kudi da ya ramta kawai zai kawo da jinya maganin duniya ba zai maganin jinya ba sai dawo da kudin sai da mana kudin allah ba su kariya da haka ba hali babu dama wani mutum ya ce zai shi ne baya da zai haka aka yi kai idan ya ƙi tunkare su sai a yi tawassuli da shi a ɗauko gawar a ganin kara a ce allah ka tare wani yaƙi na albarkacin wannan sai allah ya tare yaƙi idan fari ya dame su a ɗauko wannan gawar a wannan ganin karan a fite da waje daga cikin ɗaki a yi tawassuli da ita allah zai yi ruwa a wadatu da ruwa a ɗiba a sha a yi wanka a yi komai ruwan sama ana ta haka wa mutane kasan ba a mana gwaninta ya aka shiga ayyukan sabo kuma saboda ko sun sabo in kun ga wani abu zai same su sai mana a gudu a zo a yi tawassuli a inda wannan gawa take sai Allah ya yi abu ko ba zai hada gobe a wani laifin ba wata na an sa shi a cikin wannan ɗaki kamar yadda aka dawo mai da shi cikin ɗaki a kwantar ko ba abin da ya same shi kullum ka zo kai ka ce bacci yake sai Allah da iko yake sai Allah ya koya gawar daga baya gawar da ya ta kun shekara ɗari tabbas abu a gane ta manzala sallallahu alaihi wasallama yana ga zafarsa wata rana a gano gawar wannan daniel alayhi salam amma kan aka gano gawarsa manzo Allah sai wanda ya gano gawar ai maza albishir ya zama dan aljanna an ba shi cikin gidan aljanna kama ga wanda yake da wannan matsayin gano gawar da ba a baka tukushin aljanna saboda matsayi neman albarkar wannan al'ummar nan ta annabi yake saboda matsayin manzon Allah saboda haka mu wani lokacin muna wasa da damar mu ma ko ta wajen wulakantar da juna ma ashe in ka wulakanta dan uwanka wani mutum ne mai daraja mai matsayi a gun Allah wanda mutunta suke neman albarkacin sa shi ka wulakanta a kai wane wanda ake neman albarkarsa shi da ka wulakanta in ka ce kai ma mai daraja ne to mai daraja an ce ya take darajarsa ya wulakanta wani an faɗa ta ga ba faɗa ba zai zama laifi to ana haka har wata rana da rana ta zo ta wato yadda za a gano ina ganin haliban da zai na umar ɗan kaɗabi ne aka gano wannan gawa haliban da zai na umar ɗan kaɗabi ya gano gawa da aka gano wannan gawa a wurin yaƙi su a ba mu za a alishi da kuma da lokacin don shi aka bai zo don annabin ba aka ɗauko shi aka yi jana'izarsa kaga wasu mutane manya-manya da suka gabata masu abin mamaki na nuna alamar isa da kusanci da Allah duka suna neman albarkacin wannan al'ummar ne wadda mu kuma Allah ya saka mu a cikin kyauta yanzu kowane ma aka tambaye shi a matsayin na al'umma a nai Muhammad wadda kowa yake so ya zama to nawa ka biya ka zama kaga babu an zan ko makaranta kana son kai makaranta ka samu wannan kwali a ce kai ma kai ma ka ji girgire sai an biya kuɗaɗe ka ka fama kafin ka zama to yanzu wannan da ka zama nawa ka biya in baka biya ba to nawa aka biya maka duk ba ya haka ba kyautar Allah ne kai ko aika baka aika wani je roƙo ba wa ka aika ya je roƙo maka Allah Allah ya sa ka a cikin al'umma ne Muhammadu wa da wa aka yaka kyauta ne mata Allah farawa ce ta ubangiji ya ba mu don haka mun wasu jama'a zai mai godiya sai mu gode wa Allah wanda ya ba mu irin wannan rahama jalla jalalu mu gode wa Allah zanan jama'a yana jawo wa hankalinmu akan zaman lafiya zaman lafiya shine islam Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wal zani musulmi shine wanda musulmi suka tsira daga hannunsa da bakinsa kana hannun kai taba kayan wani kana hannun kai taba wani baki ne kana taba mutuncin wani da zuwa cin mutunci kana kuma ko zagi ko abin da ya kama da wannan kada kuma bakin kai su dukiyar wani to ka ji nake yanzu muna ji ana cewa adali adali to matakin adalci kafin a ce maka adali akalla a gefen halal sai ka shekara wata goma sha biyu an bincika an tabbata ciki da waje abin da ya shiga bakinka wanda ba halalinka ba ne ya wuce ruwa uku ba a shekara amma in ka dura ba halal ba har ya kai loma hudu a shekara wata goma sha biyu kawai kai ba ajiye ba a kai dai a farka a kai ga kale mutum kun ga irin waɗannan abubuwan ba a dinka kulawa ko karsawa ake ake yunkurawa sabai kullum suna da tsarin abin da suka gabatar sai mutum ya zauna da dare in ya kwanta ya yi lissafi ya yi lissafi abubuwan da ya tsawon yini ya gano wanda yake daidai ya gano wanda ba daidai ba sai ya kirga ya gani daidai da wanda ba daidai ba wanne ya yawa jiya haka yawa gobe haka sai ya ba shi damar ya gane ayyukansa kam masu kyau ne suke bin yawa ko marasa kyau ne suke bin yawa kun ga sai a samu wuri domin a gyara don haka a mada hannu a yi kokari a gyara a nemi albarka duk wani matsayi da ke kallo a duniya banda annabta nema aka yi aka samu annaba ne aka zaba aka nada amma matsaya nema ake ake samu wanda ba malami ba zai nemi ilimi zai zama malami wanda ba mai kudi ba zai nemi kudi zai zama mai kudi duk nema ake nema ake saboda aka aiwa wata rana wani mutum ya zo irin da jama'a an haka ana ta roƙon ruwa ana ta roƙon ruwa sai su kai ne ya ke ana aka yin roƙon ruwa ne ya duk jama'a nan roƙon ruwa aka haɗe a roƙon ruwa muke to za ku roƙa ne ko kuwa a roƙa muku to an yaji ba damu ba ya amana ka roƙa mana sai ya ce kawo sai daga hannunsa ya ce ya Allah ka yi ruwa don albarkacin abin da yake kaina sai aka yi ruwan yanzu yanzu aka yi dan maka ruwa aka yi dan maka ruwa ruwa ya kaca kace ya male male aka wadatu aka ji daɗi aka ji daɗi da aka wadatu aka ji daɗi sai zai tafi aka da malam ba aka fi ba sai mun yi tambaya to kun yi tambaya malam ka roƙi Allah ya yi ruwa saboda abin da yake kayan ka ajiri to me ya kayan ka sai ga idanu na mana idanu na ne a kayi na wai ka ji albarka idon sai shi a yi ruwa a shi sai ɗan haka ya ce a ɗan abin da yake kansa aka ce to malam wanda irin idanu ya aka yi bana na aka ce yi saboda idanun ya taɓa ganin wani bawan Allah malaman su ne junai bai taɓa gani junai bai magana dice shi ya taɓa gani kallo kawai to bayan Allah irin waɗannan suna nan fa waɗannan sun nema a wurin Allah kuma sun samu wurin da suka karni saboda biyayya da tumar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sabai duk wanda ya gamu da shi ya roki addu'a a wurin sa shi kuma bai ga annabi ba ba zauna da annabi amma annabi shi a roki addu'a a wurin sahabi ba wanda ya zauna da annabi ya nemi addu'a a wurin wannan kuma talakan malami ne talaka ne talas na inna na rasul bai ji maki da larabci ba wannan ya je gidan da irin manyan tafi bai zama ba za a samu ba komai a gidan a baya baya a gida babu a jiji babu dole wanda zai na hawar kuma ya roƙi Allah a yi ce masa ya roƙa masa Allah ya ce ya ce kuma za a roƙa maka ya ce ka roƙa mu gafara da ka yi na gila ka ce kuɗi tunda umar a iya cikin mutane goma da annabi cewa yan aljanna tun a duniya amma da ya samu dama ta samu me za a roƙa masa wurin Allah ya ce a roƙa maka gafara saboda haka jama'a rinka neman gafara a wurin ubangiji yanzu mu zauna da junan mu lafiya kan kowa wata rana a gidan ma'aikin zara da ana cin tuwo ana ɗauke cin tuwo da yi kira wani abuja lokacin da mu zurinta haka ake da miya ta ƙare ƙaro miya ya shiga ana da hannu ana jin ya kawo miya a gidan wannan a gari kai wannan ba ya da ya gari ai salamu alaikum na'am sai aka je an aiki mai nawa manzon Allah ya ce faɗa masa mai nawan da aka yi to an ci naman don haka manzon Allah ya horo don mai aka haka to mu kuma zai ga irin zan dukan mu da yadda suke tafiya a yanzu ga abun nan ga abun nan saboda haka jama'a don Allah a kula a kiyaye bakuna musamman ko abubuwa guda biyu a zahirin su abubuwan ba kare haka ba kuma Allah ne ba su na daya yi da mutane shi ne rada a wato jiba kenan shi ake cewa cin namun mutum ko ba kada ne ba an tambayi annabi akan jiba ba suka ce ya rasulullahi shi dan uwan namu mai wannan hali wanda muke cewa ba yayi kaza yayi kaza bai da kirki bai da gaskiya yayi kaza kaza in abin da muka faɗa ya aikata ba nan ma mun yi laifi ya ai yayin kuka fada ya zama kun ci naman sa amma da bai yi baka ai karya ke ai da ya ce kuma da karya to yanzu da ma in dai wanda ya faɗa abin da kai ma in dai abin ba na kirki ba ne yana da zunubi mai yawa ina wanda ya ma karya kuwa don Allah shi kuma da ya ma ka karya ko dan ya hana ka wani abu ko dan a kore ka ko dan ka wata a tsara da makamantar a alhali mai dukiya idan jama'a sun gabe asara in dai suna da ikon taimakawa yadda ba za a yi asara ba ko da da shawara ne sai suka shuru a taimakawa sai yi asara to alayra ya zubiya ba alayra ya zubiya to yanzu ne haka ne ina wanda kuma shi ya yi wani kusun kusun yi yan dabara aka yi asara shi kuma alayra don Allah mai makamata mai makama saboda haka a jane irin wannan a cikin lamarin luka mu zama masu son juna mu zama masu koyi da sabon annabi wa yau tura al'amuriyar walau kana bijin kasara sabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun ci abinci su bakwai da nama doka daya sai ta zagayawa a cikin akwashi duk wanda ya wurga hannu ya karo da ita a ɓoye ɗayan bai sani ba cikin duhu sai tura ta gaban ɗayan ya tura ta gaban ɗayan har aka zagaya ta zagayo domin ba ya fi da ma'in muni mu wani lokacin namun ma ba ɗaya ne a biyar ba sai wani ya dauka biyu don shi ya ci biyu wani ko bai zaɓi ko ɗaya ba ta duba hankalin irin wannan abu an aika a nabi kaza mulmulalliya haɗaɗɗiya ya aika wa abubakar abubakar aika umar umar aika usman usman aika ali ali aika wanda na zai na dawo da yi kayi wannan kawatarsa ne wasu wani da ya aka dawo shi to a kira wasu duk a zo a haɗu saboda kowa yana son ɗan uwansa ya samu don haka ku san masu haka sabon nan na tsari kafin su yi fahimta muhaji da su niga sun dukiya ne sun bar dukiyarsu haka kawai a hannun kafirin maka suka kawar domin su taimaki annabi muhammad sun bar matansu sun bar 'ya'yansu yanzu da ruwa zai ji abubakar baban da usman ibn amir na kabila da abu kuhafa da mabiyar umar kairi suna raye da ransu da lafiyar da matarsa da 'ya'yansu aishan nan su abdulrahman suna nan da daddare manzana ya zai salama a gidansa ranar da kafirai suka kewaye gidan manzan Allah da bala'i a maka ya ce yaya lafiya ya rasu da lafi ido ba sosai ba da halin da muke suka gari amma ko Allah ya yi umarni da fita na biyo ta kanka mai ban kwana da a ya rasu da lafi ka biyo mu da gidan ya ba kukkuɓe wasu daga cikin manyan kaya daga cikin abu da ke cikin hada mayafinsa irin mai gida ya shigo gida ne mai gida ko shigo gida ko akwai da bukata amma an tsallake bukatar an ɗauki inda ba lalle a dawo ba tun da za ka bi wanda ake nema a kashe kuma an san kai mataimakin sai daga shi sai kai in an same ku taruwa za a rage amma ya bar matarsa ya bar 'ya'yansa ya bar dukiyarsa ya bar mahaifiyarsa ya bar babansa suka yi bi annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga irin waɗannan abubuwan haka suka dinga yi suka dinga yi ake kiransa muhajirun lansaru kuma suka bada mata mai gona nan akwai manoma wanda su san daɗin gona yadda gona ke shiga zukata mai gona a madina gona irin na lambu zai je tsaga gonar biyu ya ce ka zo ka zaɓi rabi ka bar masa rabi kai ba ku to kai mai gida a tun da kai ne abu ka fara zaɓa shi a ni na riga na ga inda ya fi ƙarfi a gonar ba mamaki ba kan na zaɓa na yi son zuciya na zaɓi ta inda ya fi ƙarfi a gonar zaɓi ta inda suke idan ka ruwa hadisai sunan da sa'i maganganu aka yi sai har yana mana a madina ba a ba da hayan gona sai dai kyauta sai kuma aro saboda taimakawa baƙo wanda ya zo mata a yanzu suka ce na hada ka da mutum domin annabi ya hada aboci daya dan maka daya da dan mace daya annabi hada yanzu ya zama shi dan wanda da zai mutu ba shi zai gaje shi kafin aya da saukar wa ullar an ba azu ma'aulin zaɗi haka aka yi sai suka taimaki annabi taimaki addini aka ba addini addini ya kahu addini ya zama yadda ke ganin addinin na a yanzu muka za mu kawai da abin akalo muka ɗauka lalle wajibi ne mu ma mu ba da gudunmawa a irin haka tsakanin juna gaga shi a nan cin naman mutum laifin da ya aka faɗa shi ne cin naman da Allah ya hana ita ko annabimanci zagin da yawa wani aiwa da baki ya zage ka ya ce ka za ka da kai kuma ka ɗauka ka je ka isar wa wani wanda aka zaga din shi ne gwiwa shi ne arabimanci da yin haka annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga kawarin kawarruka guda biyu yana da tiya da jama'a ya ga azabai kun gana cikin kawarin nan ya ana musu azaba ba kuma akan wani babban lamari ba akan karami ake musu azaba shi ɗayan magulmaci ne to da ya baje mana kawai ina zuwa ya je faɗa ne ko ya je ya ce kaza wani ya ce kaza abin da wani ya faɗa wani ka idan to tun da ya kasa zuwa ya zama da baki da baki gaba da gaba kai ma in ne ya faɗa ka batta abin mana ka huga wannan azaba akan sauki kaɗan ya bata mai yawa ya wannan kuma tsarki ne baya baya tsarkake bawalinsa sai suka zama yan wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka doka in ta Allah ce ba ta kaɗan a kula a kiyaye Allah ya ba zai tu yadda ma da kuke yi an na ma ka raga naku a basan cewar mun halice ku domin wasa lalin kimatin ba don wata jima muka yi ku ba wannan kuma irin na da kuma ku ba za ku dawo wajen mu ba sai a bar ku kawai a tarihi da kuke a duniya ko a mutu ji kenan ba za a tashi kiyama ba haka kuke tsammanin a yi da wajen la to Allah ce ba za mu yi haka ba ba za mu yi haka ba bal ba za a yi haka ba Allah ya yi mu ne don mu ya bautar da mu mu kuma mu yi masa bauta da me bil amru wan nahyi da cewar a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza wazar juku ne na kuma ku dawo wajen mu wani jazi a ranar da mu sakamako akan haka to akan yadda Allah ya sa Allah ya ci da kai ba ma ka raka su jinna Allah ce ban halarci aljanni ba wannan da da dan adam mutum illa li abuduni ba shi zo su yi mini bauta wa ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka anil abadu ga barin wasa Allah baya wasa wa gairi da wani wasa bima la yaliku bi ga abin da bai cancanta ba gare al-malik wanda yake sarki wa mallaki al-haqqu na gaskiya tabbatacce la ya ba bauta wa kowa illa huwa sai Allah rabbul arshil karim ubangi arshi mai girma al-kursi ubangi kursi huwa sarirul hadar wal kitawan garo wa wani da ba za ila na akara duk wanda ya bauta wa wani abin bauta daban tare da Allah la burhana da gobe bai da wata hujja akan wannan aikin da ya aikata wa inna ma ya zabu hu inda rabi sakamakon sa ina wurin ubangiji sa inna hu cewa shi la yulmi da sha ne kenan la yulmi da kafirun kafirai ba ba za su rabu ba la yadu ba za su hawa duk arne ba zai shiga aljanna ba wannan faɗa man zara ne amma kar ka kalli wani kaburi ka ce wannan arnon ba zai shiga wannan kuma ga yi yana ce da ya gefe ka ce in ji an ji Allah in ji wannan Allah duk kaburi ba zai shiga ta da ba a cikin wanda Allah ya zai shiga sai ya zama musulmi kafin ya mutu to daman kai ba shi kace ba zai shiga ba kaburi ka faɗa shi kuma ya zama mutu haka ake yau haka ake Allah ya kiyaye wannan ke kwakwara bin gifir ka ce yawon wani ka yi gafara warham ka yi ka yi ga mominai da rahamati a cikin rahama da aka ce a yi gafara ko aka ce a yi rahama ya harfi almatuwaci ari ne gina gafara wa ta khairu rahimin allah kai ne biyayyen masu yin rahama a kai rahama saboda haka da wannan aya suran nan ta zo ta ƙarshe da kuma zuwa ƙarshen suran ne mu kuma za mu aje abin da Allah ya ba mu ikon fasanawa a tafsirin da muka yi na wannan shekara ta bana sai in Allah ya ba mu iko ya ba mu dama shekara mai zuwa kuma sai mu tsora daga inda muka kwana sai mu ci gaba don uwa Allah ya mana gafara Allah ya yi iyayenmu gafara Allah ya mana albarka Allah ya yi iyayenmu albarka dore mu duka muna muku fata na gari muna yi muku fata na alkhairi a lokacin mazala sallallahu alaihi wasallam kalin mu aje abin magana ko kuma karbi tambayoyi kuma ya addu'a ga alrama malam sani Allah ya kawo shi za a ɗan jira da za a fara filin tambayi masu tamba su ɗan jira za mu ba da alrama malam sani ya mana makali ko da magana guda biyu ne domin ya karfafe mu abin da mari ne bai kuma ara ma da abu da wani kuma a yi rafiya yawan suna suna ma'ana lafiya ya yi ma'ana ne
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أفضل وابتداء العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبو بولي الله سبحانه وتعالى ليكون منا wannan azumi da shi kuma ana cewa za a fara shi kuma da shi ana cewa an kuma karewa wannan karatu kuma na alƙur'ani da gina mai girma na tafsirin alƙur'ani da shi yau ne za a rufe kamar yadda muka zuwa ka buɗe saboda haka bayan kun yi godiya ga Allah muna godiya ga wannan shi malamin shehin mu shehin malamin tijjani da yake zuwa mana daga can ƙasar gombe har nan adamawa domin mu amfana da abin da yake da kuma ya Allah ya haka da alheri Allah ya ƙara mana tsawon kwana da imani Allah kuma ya albarkaci zuriyar sa baki daya Allah ta koda ba shi cikin ƴaƴan sa wani ya zo ya zauna a kan wannan kujera ya ci gaba da mana wannan tafsiri na alƙur'ani mai girma a bayan haka makali na gaba shi da yanzu ne karatu an gama yanzu ya rage mu da muka saurari abin da aka faɗa duk abin da aka faɗa kowa ya zama malami a kan abin da ya ji an ce babu kyau to ya rage namu mu yi aiki da shi tun da aka ji an ce abu kaza ba kyau an kaɗa sama aya da hadisi ka ji ka zama ka sani ke ba za ta zama kuma yana cewa bal ilmu da al'amalu shi ilimi bai zama komai ba ba za a amfana da shi ba sai abin da aka yi aiki da shi saboda haka dole ne mu jajirce a matsaya mai aiki da abin da muka yi nan shi ne da ke suke gaya mana cikin Allah da kuma sha'anin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam da saboda haka ba wani abu za mu faɗa ba sai dai kawai wannan lallai da duk wanda ya ce ya yi aiki da abin da ya ce sannan kuma muna ƙara ƙarfafa gwiwa da godiya da masu waɗanda suka haddasa wannan tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi da limaman wannan masallaci da sauran da ke yin anguwa duka Allah ya saka mu da alheri Allah ta'ala da ba yana cewa ya ayyuha allazina amanu taqullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan kun ce mace addinin Allah lalle Allah subhanahu wata'ala zai taimake mu maimakon Allah kuma yana zuwa da fuskoki daban-daban ko ya taimake ka a sha'anin addini ko sha'anin lafiyanka ko sha'anin kasuwancinka ko sha'anin duk abin da ya zama a hasu a gare ka sai Allah ta'ala ya taimake ka wai yau sabbi da aka dawo ku sannan kuma ya tabbatar da digadigan ku akan sha'anin addini to saboda haka dole ne sai an motsa a ya rage namu sai a yi wa waɗannan da cikin malamai namu hidima ko kuma tarbiyyar da ‘ya'yanmu a kan wannan sha'ani na addini a ina da ran dakata a nan saboda kila akwai masu magana lalle ne abin da kuka ji Allah ya sa ya ba mu iko yin aiki da shi abin da kuma muka yi kurakurai a kai Allah ubangi da ya yafe mana Allah ya sa ga malam da alkhairi kuma Allah ya da shi gida lafiya kamar da za a yi wannan addu'a a cikin addu'o'i da za a yi insha Allah ta'ala أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا ولكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
Allah za ka Allah za a albarka Allah za a albarka ina mai tambaya wai mai tambaya na wa alaikum mm Raka kowane an yi saɓanin fahimta, sauran kwana biyu ko sauran kwana uku ake fitarwa daga na har zuwa ranar laifin ranar sallah. In yi wuce nan ba yi ba kuma ya zama kyauta. Ko sadaka daga cikin sadakoki da aran da bai kai ya asali ba kenan. Kuma dalilin kinta da gangan yana iya bata azumin mai azumi. Ya sa a rataye azumi in ka yi a sauko da shi a kai inda za a je in ba ka yi ba wani maka hanka a rataye da aka rataye maka da karko nokin. eh in shi Allah ba ka da aka fitar mana tunda masu cuku da sauran su alas da sauran ko zan nan da irin abin da ake ci shi ake fitarwa abin da aka hana mai zakar kono yi shi ne kana shi abu mai daraja ga shi a hannunka ka canza shi ka je ka sai da shi don ka zo mai araha saboda karka bai mutane wato kyau wannan kuskure dama akwai sa'i akwai murnabi kuma gwaggwadawa dai ake yi ko wani kwano ka saya ko wata roba ka saya in an samu ainihin abin da ake yin da kai da shi a gwada shi da shi suka zama da dai zai zama a dinga yi da shi in kamar muru ɗaya ka samu wato muru ɗaya ke ci gwangwaninka to murnabi hudu za ka bayar shi ne sa'i daya yana cin rabin sa'i kuma za ka fara cikin sa biyu ne in kuma yana ɗaukan sa'i guda mu na biyu hudu shi kuma mai shi zai fara cikin sa ɗaya ne to haka ake ba eh mu na biyu hudu ake bai kowane mutum kowane mutum da ya'ya da manya da yara duka na'am eh idan an gama masu mutum zai yi alkhairi aka zaɓi idan yi alkhairi kuma yi alkhairin ko bai maza samu lada idan kuma ka dan koya dama ba a kuɗi ne don ka dan wuce reni to ka dan kuma kana da alhaji a'a idan sun san zai cutar da jama'a ne suka zaɓe idan cutar da jama'a nan ne zai za su zama sun samu laifi a wurin Allah amma in dai mutum ya zo shi zai ya yi alkawari zai yi gaskiya zai adalci aka yi tsammanin zai yi gaskiya zai adalci aka zaɓe shi dan bai bi ma haƙi a kan sanaki da wanda suka tsaya ne suka rike madafin iko ba na wanda suka zaɓe shi ba sai in wanda suka zaɓe shi sun san ba mutumin kirki wani in san ba gaskiya zai yi ba wani ma zai ɗauki kujerar rarraba muku alhali ba gaskiya zai yi ba don ku daure mana gindi ya cuci jama'a ku irin wannan kuna da laifin ko duka ya da wannan kudi kudi ne na bankuna ko kuma kudi ne na wani idan na bankuna ne ya yi babu laifi zai karbi idan ko kudi ne na kai da wani ka kara masa kowo da bane amma kudi na bankuna tun da kasan dole sai an zafi jami'ai na aiki kuma sai an kama hayar gida inda za a zauna kafin a gudanar da wannan aikin waye zai sa kudin zai biya kuma ya baka amma idan kudi ni da kai ne to idan bashi zan baka to ba karin kokon kuma ko kayi asarar kudin dutse ka biya ne in kuma zan ba ka gaje ka yi mana kasuwa ne to zai ka yi mana kasuwa maraba riba amma yan hanyar asara ni mai kudi ni ne zai asara kamar yadda in mota ta kada ka hanya ka mutu ai ka mutu ba za a ce ni ya gaji biya ba abun da yana min sai dai ji da ajiya da haka ma zai zama na'am zaki zaki to akwai wani mai tambaya to alim na'am a'a idan mutum ya zo sallah ya zama shi kafin zo kafin ya shiga a fara sallah da shi sai suka yi sallama sun ƙara sallah ke a cikin su kuma akwai wannan ba da shi aka fara sallar ba shi kuma ya samu wani abu ne na sallar to wannan da ya da ya zo bai samu komi ba ba zai bi wannan sallah ba ba a bin mamu ai mamu ne shi ba a bin mamu Ah, salam. na'am wani za su ciki da matarsa hmm wani za su yi sadakar barha hawa ikama ai shi ne zai tare ikama ai mace ikama a wurin musabi ne shi ko ikama a wurin sa sunna ne na yawa kawai ta kallon
na akwai jama'a da suke zuwa da ko za a gane kan yin zakatun shi ne kaɗan kafin ya zama su ci na ba mu da ai akwai bayanai ma da zaɓi ko ko zai jama'a sun zuci na sai sun zo da yawa to ba mu da eh eh akwai tsarin da yake kada azumi mana tun da ayi magana tun a cikin azumi ake walau kana bakuran ko bakur ma zai iya kada azumi saboda in hayakinsa ya turnuka ya shiga makogoro duk abin da zai je makogoro in zai sa shi aka yi zai iya bata azumin mutum in dai zai je makogoro abu to yana bata azumin mutum ko da kura ne ko da gari ne matukar da tsakasinka ko da zaɓin ka ya shiga makogwaro ya ba ta azumi saboda haka a rinka kula da irin wannan mai ɗanɗana gishiri ko wani abu idan ya ɗanɗana in ya wuce ko mai azuwaki in ya balle wani abu ya wuce ko mai kukuran baki in ya kukuce ya wuce ya je ya shiga cikin makogwaro ya ba ta azumi da abin gudu da kuma da ba da abubuwan wanda ta kuma a cikin ana ce da ta
shi ne yana da yara na to yana fitar musu da kai to kuma har ya kai lokacin da baya da shi hmm to yanzu ya kai lokacin da baya da shi zai iya cewa su yaran su fitar wa kansu sannan su ma su fitar mashi ko kuma sun balaga ne kuma su balaga ba eh, sun kai sun balaga a idan mutum ya balaga ai dama dubin mutum da ya kai karfi a duniya in dai ya kai karfi a duniya to ubansa ma bai halatta ya aiki da karfi ya ci abinci ba dole ka je ka kawo ku je da za a can da kai dan da kake cin jiki ka ga zuwa ka nemo ne ba shi ya nemo ba yanzu kai ma ka je yanzu kuma ka je ka nemo kai ma ka je ka nemo ka kawo haka ake yi don haka lokacin da mutum ya kasa cibi da kai na wanda yake da shi ne abun fitarwa idan mutum yana da abun fitarwa salamu alaikum ko kuma kudin saya ko kadara wannan bin da kai wajibi a kansa wanda bai da shi ba yi da mai masa kuma Allah ya yi masa na'am duk da shawwal a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai duk wanda yayi azumin wata ramadanu ya tsayar da azumi shida a cikin shawwal to Allah zai ba shi ladan azumin kullum wato duk shekara yana azumi kenan sai ya za a cikin masu yin azumi dindindin za a gozo bayan Allah wanda kullum cikin azumi suke gaba ɗin ba su zama ba cikin azumi zai zai zama haka shi ne ba lalata na'am akwai wani mai zamba na wa alaikum salam a'a mai sallar farilla ba zai bi mai nafila ba amma mai nafila zai iya bin mai farilla amma mai farilla ba a bi mai nafila yawo na'am akwai watan ba ya rasu kira ai idan mutum ya rasu Allah ta yi min ba da wasiyyaci su tura bi hawa da yin ai bai halatta a gaji mutumin da ake bi bashi ba kwata-kwata sai an biya masa bashi kayan sa na biyan bashi kayan wanda ya mutu na biyan bashi ne sai an biya masa bashi abin da ya saura a gada in suka daga biyan bashin kuma ya faɗa ba bai faɗa ba ko kuma wanda yake bi bashin ya faɗa to akwai matsala a kansa da kansu gaba gida in bai bar abin biya bai faɗa ba shine matsala a kansa in ya bari kuma wanda ya cinye kayan shine da matsala a lahira ya wani ma ki Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya rasu ana bin da basu suka sai ya zo da ya rasu ana bin da basu suka sai dan uwan da yake duk mai bin dan uwana ba shi ya zo a biya mata ana zuwa ana ta karba ana ta biya ya biya ya gama biya sai wata mata ita ma da ita ma tana bin bashi ta wajen wani abin da bai taka kara ya karya ba ta ce abin da ke bin wannan mamaci bashi a ne mutum ne dan uwan da yake to akwai shaida ta ce ba ta da shaida ya ce to da tafi kawai tun da ba ta da shaida to da tafi kawai sai a kore ta sakamakon saboda ba ta da shaida ya biya ba daga ba zai ma shi zarar lazina mai kira shi ya kira shi ya kai zo mana ya zo ya ce to ka fanshi dan uwanka ka yi belinsa domin an daure shi shi sai ya rasu lallai ai ba shi dan uwa dan uwa na ɗaya ne shi ne mutumin da ya rasu nan sai shi ai shi dan aka daure a kan da ya rasu lallai dan uwa na ya mutu aka daure ta kan bashi ya ai na yi kuwa na sa duk mai bin da bashi ya zo na biya mu duk sun zo kuma na biya ya ji a akwai wata mata ita kaɗai ce ta zo ta min bayani ita kuma fata da shaida na kore ta annabi ce wannan matar gaskiya ta faɗa tana bin da bashi sun yi bashi ba shaida akan bashin da aka ɗaure shi kai biye da sai da annabi ya biya aka biye don haka idan mutum ya mutu bai bar abun biyan bashi ba aka ki biya masa bashi to hatsari ya same shi ba karami ba shi da ma da aka mutum za su da yin kai kudu na shi dan wanku saboda ba mai biya masa sai abu ka tara ya alkawali zai biya masa amma idan mutum yana da abunsa magada su za su ɗaya da su biya bashi yau ba halalin suka riba ba ne a ba an ce mai ba da wace da ya turu na biya wajen akwai yuki na biya akwai yuki ma biya wajen an babbada da wannan biya halatta ba da jama'a masu kan ba ne ku ne a kuja ka saboda
ya yi bakuwa gidansa ne ya kai wata shida wani yanzu bai kuma ba eh wai yanzu a lokacin da kai yayi zai waje bai fitar mai da a daidai ya bayi zaraka in ya gada ma a yi zaraka abu yau musala sace ayya yawa kwana uku ne ya yi bakunta a ya wuce ba kwana uku ka sallame ki a ya mutane kai wata eh
balle ma irin zamanin nan eh?
Yau jama'a assalamu alaikum. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu Ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanzu abin da yake gaba akwai jawabai da muke so mu ji daga bakin ah, wasu a cikin malamai da mana koda kalma guda biyu da kuma jawabin shi shugaban kwamiti na tafsiri jawabin kuma shi shugaban kwamiti na wannan masallaci sai mu rufe da addu'a wanne kuka tsara zai fara jawabi
a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin kwamiti da zo tsara waye zai yi kaza ya kaza ne ke naga akwai jama bari ba malam mu ko insha Allah da zai fara cewa ba ta Allah a takaice ne ke lokaci ya ja da nisa da kuma matasa na san ba za su samu kira da zamu su ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق الرجال الذين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a duka matakan gaisuwa da shugabanni da kuma shugabanmu na miƙa su da kuma sauran yan uwa baki daya tsaron gida da yake lokaci ya riga ya kure kuma lokaci ne wanda ake zuwa ta hajjus kuma a tashi lokacin sahur saboda haka bai kamata a rike mutane da yawa ba abin da za mu iya cewa dai shi ne na farko muna yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana kamar yadda larabawa suke cewa da kullum hidayatul lahu nihaya duk abin da daga an fara akwai ranar da za a kare an fara ramadan yau biyu uku hudu har an fito yau za a rufe wannan wata ishara ce babba a gare mu wanda ya kamata ku gane rayuwar mu da take sauri take gaggawa kuma duk lokacin da kaga abu yana sauri to akwai inda zai yanzu da fara azumi zuwa yanzu nan sai da kamar shekaran biyu aka fara azumin nan kuma ya gare ba ya gare saboda haka yana nuna mana cewa lokutan mu suna gudu lokutan mu suna gaggawa to tun da suna gaggawa ina suka rufa da mu kowa ya san da suka rufa da mu saboda kowa zai tattara ne za a ci amma kwanakin mu suna gaggawa mu kuma ba ma gane suna gaggawa har yanzu wasa muke yi da lokutan mu har yanzu wasa muke yi da iya abin da Allah ya ara mana ba mu tsaya mun jajirce akan iya abin da Allah ya ɗiba mana ba saboda ga jawo hankalin da zamu ne kuwa an fara azumi an yi tafsiri a can an yi tafsiri a nan an yi a gidan rediyo an yi a masallaci an yi a ko'ina ba da wasu ake ba da mu ake me da ya karanta idan mutum ya je tafsiri daya ya je biyu ya je uku ya je hudu duk yadda za a yi sai ya ji mabambantan wato wa'azuzzuka can ka ji ana magana akan gaskiya can ka ji ana magana akan amana can ka ji ana magana akan kara ya sada can ka ji ana magana akan ayi ibada ko ina ka je za ka ji mabambantan darussa me ka ɗauka a ciki domin karanta alkur'ani da ake mana ba ta duniya ba ne ba magana jari ba ne gaskiya ne tilka ayatul la natluha alayka bil haqqi haka Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi muna karanta ma su ne da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal Allah ce da gaske muka saukar da ayoyin nan kuma da gaske muke karanta su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ka dole ka bi ka dauka to da azumi yanzu ya kama daga azumi zuwa yanzu cikin darussan da aka yi me ka ɗauka me na ɗauka cikin abubuwan da za mu ke batawa domin kowa mai batawa ne kuma kowa akwai inda yake batawa me muka ɗauka daga azumi zuwa yanzu kowa ya tambayi kansa hasibu hasibu an kusa ko qabla an tuhadu ku wa zan ku hisabi kafin an ku hisabi me muka ɗauka saboda haka idan mutum ya tsaya yau kansa wannan karatu zai gane azumi ya zama ya mara amfani ko bai mara amfani ba idan bai ma amfani bai wuce mutum ya yi asara Allah ke kuma mu sani babu wani abu mai tsada a wajen dan adam kamar lokaci alwaktu da sai in lam taqahu ya fada lokaci yana nan kamar takobi ne in baka yi yanka da shi ba shi zai yanke ka da za a tara ma duniya a ce yanzu muna karfe goma ana so ka me da karfe tara ta dawo in za a tara ma duniya kana kallo ba ka yi asara ta kana kallo ba ka ita ba saboda tsadar lokaci to me yasa muke wasa da lokutan mu shi yasa ba Allah ya hankalar da mu saboda shi Allah arhamur rahimi ne duk abin da Allah yake yi sai ya hankalar da mu duk abin da Allah yake sai Allah ya hankalar da mu saboda kar mu je mu fada rabi me yasa Allah ya kuma mana manzanni ne dan ya yake mana hanzari ne ba ka da wani hanzari da zaka je ka ba wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah sai ya yanke mana hanzari ya ce wal ardi inna al-insana lafi khusr sai da Allah ya rantsuwa ya ce wallahi Allah ya yi rantsuwa da zamani ina rantsuwa da zamani dan adam yana cikin asara mutum yana cikin asara inji Allah sai Allah ya istisnai illa alladhina amanu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wato wato biha wato wato bi sabr to idan ka auna wannan abun da Allah ya faɗa in kuka dubi yadda kuke gudanar da rayuwar ma cikin asara muke da Allah yanzu daga fara azumi zuwa yanzu kullum ana karanta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cewa duk dare malaika jibril ya karzo ya karanta wa manzo Allah su bita alqur'ani su bita alqur'ani su bi duk dare har ma ke karanta manzo Allah zai wafati ya koma ga Allah sun zo su bita alqur'ani sauka biyu har ma daga nan annabi yake cewa na gane ba zan kai ba duba saboda an masa biza biyu to idan an yi wa manzo Allah biza alqur'ani to biyu kuma wannan alqur'ani ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an dan Allah da fara azumi zuwa yau muna 27 a matsayina a matsayin ka na musulmi na san ban da kaman qur'ani ka san baka da kaman qur'ani dan Allah dan annabi daga fara azumi zuwa yanzu me na karanta me ka karanta a cikin qur'ani kai sauka daya izu biyu kullum ka yi sauka biyu izu hudu kullum ko ka wuce haka ko ka kasa haka kana ina me kake yi ka ga asaran ya tabbata wal asri innal insana lafi khusr wannan ramadana da ake daure shedan dan Allah ya ba mu daman yin ibada an daure shedan shedan baya nan qur'ani Allah ya ba mu don mu karanta ya ce an saukar da qur'ani inna anzalna fi lailatin mubarakatin fiha yufraq kullu amrin hakim an saukar da qur'ani a wannan wata dan Allah abu nawa na karanta cikin qur'ani yanzu abin ya gari kuma an riga ya wuce har abada ba zai dawo ba azumin dubu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku azumin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ya wuce har abada ba zai dawo ba har abada to me na ya ciki ne kai a ciki wannan ka tambayi kanka sannan sauran azkarai na zikirori istighfari haylala salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ibada me kai me dai nan ma ka tambayi kanka daga nan za ka yi wa kanka fada to muna wata kwarai da gaske zan ba da misali ko za su wuce da muka yi birgudu ba nan imamu shafi Allah ƙara masa yarda jikan manzon Allah ne. tsakanin da annabi mutum biyar ne yana cikin ayyukan mazahiri yana cikin manya-manyan wa- bayan Allah wanda duniya tarihin musulunci ba zai cika ba sai da sunansa amma imamu shafi in ramadana ya kama saukar su ce yake saukar su ce kullum saukar biyu yake jikan manzan Allah ne kai jikan waye ni jikan waye musuwa jikan manzan Allah ɗaya daga cikin malaman mazaba yana sauka biyu kullum sauka sittin yake yi. mu me muke yi wanda mun yi ta Qur'ani nan ya fi komai a watan Ramadan yayi an daure ke da muka mun goyi za mu karanta Qur'ani kuma dan mun san Qur'ani ya fi komai muhimmanci yau ko mutum ba iya karanta Qur'ani zuwa yake ne ce an rufa karanta musu ba dai saboda yana cikin damuwa wai ka san Qur'ani ne mafita watan azumi ya kama ba kai ya karanta Al-Qur'ani ba to wace riba kace a Ramadan kawai kai azumi kuma duk wanda baya yawan karatun Al-Qur'ani a wannan azumi yana yawan surutu dama an baka yi a masallaci ba to za ka yi na kasuwa saboda haka lokaci yana kure mana muna wasa kwarai da gaske kuma ya kamata a ajiye wasa a tinkari lahira a gu- a yi guzuri duk wanda da gaji a hanya- a duniya hanya ce ta kawo shi a duniya mamarrun la makarru duniya hanyar wucewa daga wajen zama bane kuma idan ka je lahira iya abun da kai iya shi za ka samu babu abun da za a baka na wani to me yasa muke wasa saboda haka mu gyara mu ɗauki wa'azuzzuka da muka ji kuma mu yawaita karatun alƙur'ani saboda neman tsira a wurin Allah da niyan Allah ya yi mana damuwar mu a farman manzon Allah sannan daga ƙarshe muna ƙara jawo hankali ɗan uwa wajen kyautata mu'amala da Allah ya zaunar da mu tsakanin mu kowa ya zauna da ɗan uwansa lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi karanci in baka amfani ɗan uwanka ba kada cutar da ɗan uwanka amma mu yanzu cutar da ɗan uwan muna ganin ta kamar ba komai ba kuma ko ji an yi wata rasuwa ina ba da ina da siya nake cewa mutum ya sani naira goma ita ce karamar kuɗi a yanzu a najeriya naira goma ta tana da shiga aljanna allah sai mai kira yi in bai yi goma za ta shiga ba naira goma kar ka ganta karama wani yana ganin kamar ya ci kayan wani wani abu ne mai sauki a wuri kama amma ba ka ci abin da zai zama da sauki ba ya sa manzo allah ya yi gargaɗi ya yi gargaɗi ya yi gargaɗi ya ce ran lahira wani zai zo alkiyama filin alkiyama yana daure da rakumi a kansa rakumin yana kuka shi ma yana kuka Ima, wala kurula.
annabi ya ce zai zo yana kuka rakumi yana kuka a taimake ni annabi ya ce ba magana taimako an gaya ma tun a duniya don me ban gyara ba wani rakuma biyu wani rakuma goma gwargwado yadda ya tsada gwargwado abin da bai yi ba wataƙila za ka tambaya ka ce ya za a yi mutum da ya ɗau rakuma goma allah ne zai sake ya ɗauka Dole.
ka san ba zai ɗauka ko idan kuma ba za ka iya gane cewa Allah zai tashi ya ɗauka ba ɗauko wayar ka yanzu ka bude in ka bude wayar ka za ka iya ganin abun da mutum dubu ɗari suna kallo kuma a lokaci ɗaya kuma a hanka yake haka ne ko ba haka ba kaddara kwallo ba ana kwallo ba yanzu idan ka hau kan waya ba za ka iya kamo ana kwallo ba in aka samo kwallo ka ga kwallo mutum dubu saba'in suna kallo suna hanka ko ba ta hanka to bature ma ya waya ta da mutum dubu saba'in suna hanka balle na kuma goma ko ashirin Allah ba zai samu ya ɗaura ba to haka an nake shi wani ya zo da shanu wani ya zo da awaki suna kuka yana kuka shi ya za a wuta suka ce kowa ya yabo da zafi bakinsa to a yi ba a hankali kowa sai ya biya nan yanzu ma na ya gaba gaya mana akan bashi bashi wannan idan mutum ya mutu ana bin sa bashi ka san bashi ne shari'a ta yi bashi da za ka dace bi dai ila da musamman ba su ko shari'a ta yarda yi bashi amma idan mutum ya mutu ba mai biya mar baki zaman kabari ma sai ya gagare shi baki da shari'a ta yarda yi ma balle abin da shari'a bai yarda da shi ba shi ne cin amanan wani ko ta hakkin wani ko ta kayan wani mu daina ganin sa karami tarahum hayyinan wa huwa inda Allah azim muna ganin da kamar bai sauki amma wallahi mai girma ne a wurin Allah wannan abu kuma ya zama ruwan dare a cikin ba ma tunanin cutar wani kamar wani abu ne wallahi zai hana mutum shiga aljanna da aka mu kiyaye kuma ka gama zalunta mutane ba abin da za ka samu wanda duk Allah bai shirya bari ya haziki ba zai yi arziki ba ya gama satan abin da zai sata ya gama haici ya gama da barbaro ba zai samu komai ba ya yi bi nauyi kuma ya shiga da talauci an yi biyu babu shege da hauka ga shi shege ga shi mahaukaci ba kuɗi ga haƙƙin mutane wannan abin da ke faruwa cikin don Allah zama mu gyara abu na ƙarshe addu'a ne su ne addu'a eh to aka ga abun namu ne dole sai da gaskiya ma wallahi ma ne in aka taru ne wani lokaci kana cin abubuwan da ke faruwa saboda kana duba abubuwa sai zuciyar ta ta buga saboda abubuwan sun yawa yes saboda aka dole a tsaya a yi magana mu dage da addu'a Allah yana so a roƙe shi har ma yana faɗi gudu ba ya abu gudu marabbi laula du'a ku in ba don addu'a ku ba in ji Allah Allah yake da ba ruwa na ba da ku amma ba mu damu da addu'a ba hanya mafi sauki ta yin addu'a bayan sallah da za a yi sallan farilla a gama ka ba da minti biyu ko minti uku kai za ka ɗauka zuwa aka aka ci mutane su ta masallaci ba kowa ka zo ka yi sallah ba kai addu'a ba da Allah wanda bai yi sallah bai yi addu'a bayan ya yi sallah ba kana tunanin zai ware lokacin yin addu'a zai yi zai wahala yana da wahala bai iya yin addu'a bayan sallah ba ya ware lokacin addu'a yana da wahala kuma wanda ya zo ya yi sallah bai yi addu'a ba babbar asara ya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musalli yunaji rabbahu mai sallah to manzo Allah ya ce duk wanda ya zo sallah ya gana da Allah ne dan Allah ka zo ka gana da Allah ka kasa gaya wa Allah damuwoyinka da Allah misali abu kamar gwamna ya yi kira ya ce to ina kiran waɗansu jama'a sai kai da shekara ciki kuma dama gwamnan nan ya san da ka sani farin sani ya san da gaba da baya ka san shi gaba da baya da ya san da zai ce ina wani ina wance ina wance gwamnan ya kira ku dama ta samu dama tana son garin ta kuka je aka gama kwatanci bayan an gama garin gwamna an gama har ma ya tambaya akwai wanda yake da wani abun da za mu tattauna fasinali mu yi fasinal abun nan abun nan conversation ko wani abu mai gaba da wannan ka san kana da damuwa sai ka tashi ka fita zai raina ni da daya zai raina ni zai ce na tsaya roƙon sa sai ka tashi ka fita dan Allah dan Annabi wa ya tuci kansa ka sani in ka gane da duk abun da ka tambaye shi a lokacin da wuce ka ce baka da gidan zama a wani duk da zama duk damuwar mu a nan suka tsaya mata na tana da ciki a ba da kudin aure mai hankali ne zai ce jarin da ya kare ko ba haka muke ba duk bukatun namu ba su ci abin da kwana goma ba su ba to sai ka ki zaunawa ku gana don Allah wai ku kansa to kai da ka zo ka gana da Allah a masallaci Allah ya ce wasu waktari in su jira ka mazo kusa da kai ka gama mazo Allah kuma kai girman kai ana sallah ka tashi ka fito waje ina za mu samu sauki ne da ba mu'amala mu babu kyau ibada ba ma yi addu'a ba ma yi kuma mu samu sauki ta ina wannan yana da kan mu muke shi yasa kake ganin babu sauki a ina da sauki kullum tsara gaba ce yau sai kace gara biya wannan sati kace gara sati can saboda mu tsallake kanmu da kucin zuru ba saboda ka mu gyara kuma samari matasa yan uwana wani malamin yana cewa saurayi ma'anan saurayi da sauran yi shi ne ma'anan saurayi saurayi to da sauran yi matasa ba ma son karatu ba ma son sana'a musamman ba mu hausa fulani mu mun fi so kawai mu kuɗi dubu a aljihu wannan in ana neman mawa kasa kana cikin su ka ji kuɗi a aljihu ka ba wahala sai ina zai haka kuke so shi yasa za ka iya ɗaukar yaro ɗan hausa fulani ka kai shi shago ko wajen koyon sana'a da ya yi sati biyu sati uku sai ku shi kawai ya zo samun kuɗi ne ba ya zo neman koyon sana'a ba ko ba haka muke ba sai ka ga yaro a cikin shekara ya sana'a uku wai hanyar da za a nemi sarau da sisi ma duk yanzu kowa Allah ya zama kuɗi sai ya kaɗa ya koma haka bane kowa kuɗi ko yanda ake ambaton kuɗi ba ambaton Allah haka yanda aka da a haka ne aiki yadda kuma aka damu da kuɗi Allah ba damu da Allah haka ba da an damu da Allah ga duka mun zama waliyan Allah kowa kuɗi kowa kuɗi kuma ba za a yi kuɗi ba sai yanka ɗan to saboda haka me yasa za ka ga yaro an kashe ta sana'a ya kuɗi balle wajen karatu kan kuma duk wanda bai zauna ya yi karatu ba bai yi sana'a ba to ya shirya ya zama jami'in mutane ita ce maganar gaskiya in dai baka yi karatu ba ba ka da sana'a ka zama jakin mutane ka san jaki ba ya yi banda lafta mar kaya ko to banda lafta ma kaya ba abin da za a yi iya aiki da kenan kai gashi nan kasa zai yi kuma shi kuma harki yake a cikinsa akwai aiki ne wai shi gashi nan jakin mutane to baka yi karatu ba baka yi sana'a ba aka baka lafiya ina ba za ka zama jakin mutane ba za ka dole sai a yi karatu ko man bokon nan ba mun kasa tsayawa mu yi lokacin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun a an da kike ce lokacin Allah ta ka da alkhairi da kullum wa bidu Allah ta ka wannan jan hankali ne don Allah ma ta samu yi kokari ku biya Allah ya tabbata mu insha Allah yanzu za mu yi abu magana zuwa ga mai girma sarki Hausawa da ta mana kodo biyu daga nan sai mu duka shi zuwa banda wannan masallaci Jama'a assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يوم ina so a takaice zan yi wa matasa nasiya da kuma iyaye dangane da maganar karatu da kuma tarbiyya gaskiya ba daidai ba ne iyaye su rinka zuwa gida suna kwanciya ba sai ina yayan suke zuwa ba ba san ko su waye abokanin yayan ba ba san ko me yayan suke yi ba sannan da karatu wannan shi ne babban yaƙi da yake a gaban wannan abu ya kamata mu tsaya mu jajirce mu ga mun ci galba a kan wannan domin na gaba da yayi a duka ce ina so in yi wa jama'a magana ranar sallah idan Allah ya kai ni maganar ganganci da zuke wata bai kamata ba ɗaukar makami ana gogawa ana gogawa ba daidai ba ne sannan kuma mutum ya kiyaye kansa da ɗaukar jaka ko wani abu ko wani abu yana a cikin a wajen alamar masallaci da zarar suriti ko nan aka ce maka ne a nan ka nuna masa kada a je da irin wayannan abubuwa mutum ya je da abin sarrarsa ya je ya yi lafiya ya jira lokacin abin da ya yi ya yi zuwa liman ya yi ibada gaskiya mutane su kiyaye abubuwan da zai kawo jami'a ku gani wannan shi ne gaskiya da ke so yi wa matasa da kuma jama'a daukar jaka ko buhu ko wani abu da wani abu a kunshe ba ma bukata kan guda shi ne guda kuma daukar mashin ana gaggaci ana gugar da ta kwakwa ko makami ko wani don Allah kada a yi idan mutu aka same shi da shi zai yi kuka da kansa ko ba a gaba ko sai da zamani yake gaba wannan shi ne kaɗan da gaskiya da guda Assalamu alaikum.
alaikum salam mai girma sarkin hausawa Allah ta haka da alkari ba ta ta bata lokaci ba muna bukatan shi mai girma ciya ma na kurutu da wannan masallaci zo ya haɗu da biyu daga nan sai fara shi ciya ma na kwamiti sai a rufe mana da addu'a.
zai jawabi ne
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخبر أن مدرسة الحزب وجاء بالكعب والنزانة لا يجرون أمر النزانة ليس تحويل وجاء تبصر والجمالة بوجوه تسليم الله كجماعة الدنيا من أقول الجماعة الاستجابة لله تسليم الله بقاتل الله ما يتعامل من وجه من وجه الله تعالى
abdullahi mai girma ciyaman allah haka da alkhairi da sai shi ciyaman na kwamiti na tafsiri na karamar hukumar noma alaƙi dole wata kwamiti na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين iyayena shugabannina shekinaina malumana da sauran abokanai na wanda Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka ina yi mana sallama ne ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah muna gode wa Allah wa rahmatin sarki na tabbata duk wanda Allah ya bashi ikon shigowa cikin wannan masallaci ya ga yanayin wannan masallaci yana cikin farin ciki ba don kome ba in muka tuna yadda muka yi tafsiri bara a wannan masallaci ba haka yake ba kuma gode wa Allah kuna ƙara gode wa Allah da sa wannan ni'ima da yi mana wannan tijjani fadam da Allah ramanta cikin tafsirin alkur'ani mai girma da karamar hukumar numan suna ne da godiyarsu a gare ka da irin ɗawainiyar da ta ɗauka na kimanin kusan kwana talatin a yau a yau shi da bakwai ga wata wanda malam ya fara tafsirin da tun kusan sai ga wata na shi yau Allah ya kawo mu za mu kawo Qur'ani a yau ba muna nufin cewa za a gama tafsiri ba domin insha Allah muna roƙon Allah Allah ya maimaita mana da sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam a muna ƙara bashi haƙuri bisa yadda yin zai same wa gari ba mamaki akwai irin ɗan laifuka da muka aikata don Allah ya yi haƙuri ya yafe mana ba wai muna buƙatar hakan bane ko ba wai sanmu ne hakan ba sai dan yanayi irin da ɗan adam muna roƙo don Allah ma nan ka yafe mana ai haƙuri ya mu jama'a Allah da ya haɗa mu a wannan masallaci ne albarka kuma ba mu ne muka fara asasa wannan tafsirin ba akwai iyayenmu sun zamani su Allah ya tsare alhaji audu mai karfe da sauran dattabai da wannan anguwa su alin shehu dogo da su alin ki sabo dattabai da suna da yawa na wayan nan anguwa Allah ya sata musu da alkhairi Allah ya tsaya Allah ya kai rahama a kabarinsu a tafsiri ne ya gabata malam ya iya kokarinsa bayanin da Allah ya ba shi iko ya yi mana ya yi mana wanda ya rage ya rage namu muna roƙon Allah abubuwa da aka mana tun daga ɗaya ga watan Ramadan har zuwa ishirin da bakwai yau Allah ya ba mu iko yin aiki da shi Allah ya ba mu iko yin aiki da shi Allah ya sa in malam ya dawo shekara mai zuwa ya ga canji akan abubuwa da ya kawo hankula mu a kai alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam muna kira ga musamman matasa kuma kira da sarkin hausawa yi jawabai na security da yawa sun zo mana game da kiyayewa a ranar sallar in Allah ya nuna to don Allah baitin dardumar da mutum da tafi da shi masallaci da tarjinsa don Allah ba a buƙatar ɗaukar wani makami ko wani abu hakan nan da zuwa masu masu ido in kuma Allah ya tsara domin ta dauke da ka dauki ido wani da abubuwan ne in su ne su suka gamu da kai suka ce wannan ne ne a cikin wannan al'amari da ka tsaya da musu bayani kar ka yi saurin kai ka jawo kan da fitina domin ba mamaki in ka san mu wani kila ba ku za ka yi za ka wani wasu ne da to don Allah a kiyaye a kiyaye don Allah bayan haka kuma in Allah ya kai mu gobe akwai rufe tafsirai kamar da aka rufe da za a rufe da yau ne insha Allah da safe karfe shida da safe zuwa karfe bakwai za a rufe tafsirin masallacin malam Muhammadu Gora marigayi layin linnati sannan karfe biyu zuwa karfe hudu za a rufe tafsirin da limai da gabatar a babban masallacin juma karfe hudu zuwa karfe biyar da rabi za a mara abdulsalam zai rufe tafsirin da yake gabatarwa a tsohuwar masallacin juma na malam mai hura a garin gwalam da daddare allah ya kai mu za mu rufe tafsirin malami na tafi da shakko a bakin sabuwar tasha da misalin karfe takwas da rabi zuwa karfe goma da kusa insha Allah in Allah ya kai mu ranar asabar za mu rufe tafsirin masallacin malam ɗan juma ne agogo layin bin natan wanda malam baba da ya gabatarwa sannan za mu rufe tafsiri na masallacin juma'a na Barrett house wanda malam sabo ke gabatarwa muna fata Allah ubangiji ya bada ikon halarta a halarci wai da wani domin samun tabarruki na addu'a da za a yi zama bai wannan tafsirin ne Allah ya bamu lafiya da zama lafiya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu wannan ina mu da zaman Allah ya kiyaye mu Allah ya ƙara kiyaye mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauko mana da arziki mai albarka cikin wannan gari bayan haka akwai takarda da muka samu daga shugabanni na jami'a foundation na jihar adamawa ana neman taimako fi sabilin layi da dukkan wanda allah ya horewa wanda za a bai wa marayu da zaurawa marasa gado don haka shugaba na zawiyar jami'a foundation na karamar hukumar numan shi ne malam khalifa adam na idin liman babban liman liman sannan kuma an ce da duk wanda allah ya ba wa iko a bayar ta hannun shugaba to shi ne shugaba a nan gare ni da haka Allah ya bada ikon bayarwa a farman annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan shine ciyaman na kwamiti na tafsiri na karamar hukumar nuna Allah saka da alkhairi to alhamdulillah yanzu za mu mika abin magana ga shi shiri za mu nuna abin magana shi da shi ce da ya jawabin da aka gaishe sannan kuma na zuwa rufe mana da addu'a. An wa kafin shi ce ya yi mana bayanin ƙarshe? A bayanin shi cewa na kwamitin tasiri na ƙarshe cewa akwai yanayin foundation wanda za a yi ƙoƙari a tara wani abu don saboda a taimaki marayu da zaurawa akwai ari da muka yi abin da ya samu ke samu faɗa kar ya zama har a jinsa a gefe a ce ba a sani ba da ya kamata sai an sanar da wasu amma mu ma yanzu mun ɗauki aikin har yari kawai in ya zo za mu fara in ya zo biyar da zai sun tafi da shi haka mun kafa foundation na marayu amma ba yanzu za mu fara tun da taimakon ba sai ba idan Allah ya taimaka mun yi mun yi foundation din muna neman mutum ɗari a yanzu dai muna da ya kai mutum ɗari da saba'in abin da za su na yi kawai duk wata muna buƙatar naira ɗari biyu da hamsin a wajen mutum zuwa baɗi idan Allah ya kai mu baɗi za mu duba ga yawan kuɗin mu ga waɗanda suka bayar mu zo mu yi tsari yadda za a zo a taimaka wa waɗanda suka zama marayu da wasu ƙarfi ƙarfi wannan mun tsara shi yanzu haka yana yana yawo mun samu wakilai daga garuruwa daban daga bauchi daga taraba daga can cikin adamawa lokacin gama gombe mun samu mutane su kusan muna neman mutum ɗari biyu so mun kafa wannan foundation ɗin ɗari biyu da hamsin a wata za ka riƙa bayarwa a gens nesiya ba yanzu ba a gens nesiya abin da ya kuma na kawo wannan aya kuri kar a ce na cika magana da yawa da aka ce yanzu misali akwai tijjaniya foundation wannan tsarin da aka ɗauka zai wahala a samu abin da ake bukata saboda tsarin bai yi ba gaskiya ya hu sorry to say bayan da yake ce kawai ana bukatar taimako yanzu za a taimaka zuwa da mara ko mutum ya dauka baya ba zai yiwu ba da gaske saboda kowane abu yana son bukatar tsari waɗancan mutane irin tsarin da suke yi su suka cinye mutane yanzu in kace za ka yi abu dole kai tsari ka nuna wa mutane kana da tsari kuma ga yadda tsarin ka yake kuma ga yadda ake bukata yanzu akwai kirista ya ba mu sunansa kiristofa thomas ya ce a sa sunansa zai rika ba da 250 naira monthly so tsari ake bukata saboda haka mun kafa wannan kungiyar foundation wanda yake bukatar shiga amma sai ba za ba da taimakon ba yanzu ba za mu tara zuwa kuɗi kuma za mu ga mutane reality ga iya kuɗi da aka samu ga abin da za mu so za mu zo mu kafa a mu zo mu rabawa marayu da gaskiyoyi Allah ya yarda da aka dan nawa ita ma ta zama to wani abu a adamawa lokacin gamman da ake taimakon marayu ta gaske insha Allah wanda yake so zai shiga cikin kwamiti din ko kuma cikin foundation din to is up over opportunity bismillah eh wanda za a samu ana iya samu alaji Sulaiman ana iya samu alaji Muhammadu ana iya samu gana Ahmad shi da sakatare ni ne ciyama ina da basiya mun gina alaji Abubakar mai goro ga sakataren mu nan Ahmad Tijani da Malam Ismail na ga kanka shi ne sakataren mu akwai kuma PRO ga shi nan kai da cikin wanda jama da kuma ya muri nan wannan shi ne PRO gara ma shi shi ne arziki ne ba ina gana da kai wata shi banka ga shi nan sannan muna da obito iran rufi ma'aikacin banki da da zo ko shi ne obito namu so wannan su da position yanzu da muka bayar sauran position za mu yi su daga baya saboda ga duk wanda yake bukata yanzu zai iya tuntuba za ka ba da number wayanka in kana whatsapp ka ce kana whatsapp za a rubuta sannan ka faɗi sunanka da full address ɗinka ka ɗauki kuɗin ka gaba in ma za ka bada wata ɗaya in wata biyu in duka shekarar dubu uku kenan za ka bayar in ka bayar za a sa account akwai account number kuma za a iya baka ka tura kuɗin a wuri sai faɗi za ka ji duk tsarin da aka kuma za ku raba a baje a raba da insha Allah in an tuntuɓi waɗannan insha Allah za a ji ƙarin bayani in kuma zuwan zai ba wa muna ba da number waya wanda za ka turo mana number ka sai mu bayar a haka a ciki zana objective ɗinka in kana wata akwai group na wata in ba ka wata tare da zana tura ma check ka rika ganin abin da ake ciki number waya zan faɗe ta yanzu 070 saurari a rediyo ne wani zai dauka yanzu zai iya dauka to duk wanda zai dauka yanzu shi da a ba kansu ba abu da yake ba naira bane fa Eh, 070 30 41 3431 to wanka ka turo testin sunanka da komi da komi zai shigo wannan za a ɗauka za a rubuta kai ma za ka zai bula insha Allah Allah ta mu dace salamu
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a madadin shi mai wata ba zai yin hausawa da sauran shehunai da kuma alaramoni musamman da yan agaji da kuma kwamitin na wannan masallaci mai albarka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu dai jawabai sun gabata kuma ko dan a shekara ba za a iya ƙara jawabin abin da ake so a ji wanda zai yi amfani ba yanzu abin da muke fata abubuwan da aka riga da aka ci Allah sa su muna amfani abubuwan da aka ji na a bari Allah sa mu bari abubuwan da aka ji na ayi kuma Allah ya karfafe mu a kai mu samu mu yi albarkacin manzon Allah yara matasa ana tausayin ku fiye da kowa saboda ku abin da ake dan tabawa a dulanin ma da ku ba ku taba ba idan kowa in yazo sai a ba ku taba ba mana yanzu kamar irin mu ai mun dan fara bismillah a mun fara bismillah ina da mata hudu ina da yaya da jirogi mutum sittin da gida ba nan fara bismillah ba a yau an fara tabawa ne haka a nan fara fara saboda haka yara ana bukatar ku ilimi ku rayuwa mai kyau ilimi kuma guda biyu duk wanda ke da hannu da ya amince ni shi da a da dai an yi ta ilimomi namu na addini duk da shi ma na addini ba wani dai ne ba amma a yanzu ba kun sani halin da ake ciki da abin da ake da bukata dole sai hada da ilimin zamani amma abin sai ya zama wani irin abu masu ilimin zamani suna nuna gaba da iliminmu na alkurani in haka ne ga aka mu ana koran mu duniya cikin da mu duk abin da ya koyi alkurani ba ma da alƙur'ani saboda haka maganin abun sai mu haɗa ilimin duka biyu in mun haɗa su duka biyu insha Allah zai zama a gudu tare a tsira tare a domin shi ilimin addini shi ne hannun dama wanda ake cin abinci ilimin sana'a kuma shi ne hannun hagu wanda ake dan wanke na jasa da shi ake zargi to duk wanda bai da hannun zargi zai yi zargi da hannun cin dogo cin shi ai ga ga bai yi ba ko balle kuma wanda bai da ma na cin dogo sai na zargin kawai to kaga abin bai yi ba saboda haka ana zaune da mu lafiya da zaune da kasar mu lafiya kamar yadda aka ta ambatawa alhamdulillah ana son mu ce gabatar da alkhairi don in za a ambace su sai a ambace su da alkhairi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace ka tambayi kunnan ka ka ga menene kunnan yake zan mutane su faɗa maka in baka na to ka aikata abu dan za su faɗa ma kuma kunnan ya gaya ma abinda kunnan bai so ya ji an ce kai kai ne mai abu kaza in baka na to ka nisanci abu don in kai to lalle kuma baka so za su faɗa an ta ambata salaji mai karfi da sauran manya-manyan dattawa da wannan unguwa da suka zama su ne sanadin wannan karatu da muke yi kafin karatun kuma su ne sanadin wannan matsalaci wanda tilarsa ne duka abin da aka yi a nan aka samu alkhairi alkhairi mai yawa wanda ya mutu fatan alkhairi allah ya mutu gafara a musa su cikin addu'a da za a yi kuma allah gafarta musu ya yafe musu sannan kuma yawan zuriyarsu albarka gaba ɗaya mu taru ma wannan guri muna roƙon Allah yi mana gafara gabaci ɗayan mu kuma muna roƙon sai gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu da alamominmu da duk wanda ya kare mu ko da dubu ɗaya ne ko kalma ɗaya a addini wanda ya mutu fata a cikin alkhairi albarkar manzana sallallahu alaihi wasallam wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma wadata a cikinta wannan an tinkari damuna kuma ana kusa kusa insha Allah yau da cikin kansa watan hudu muna kusa kusa da damuna in Allah ya zama da kwanakin bana sun zo su kare muna roƙon Allah ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu lafiya ba mu ikon aiki albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya na gida da na asibiti muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu sannan muna roƙon Allah wadata masu wadata Allah ya ƙara musu wadata wanda babu Allah ya ba su masu neman aure Allah ya ba su abokan zama na alkai mazan Allah ba su mata na kirki matan mu Allah ba su maza na kirki a cikin wannan ada wannan halin da ba na kirki ba to Allah ka isa ka don shi ba nema mata ba in bai da kirki an ce Allah ba ta miji da kirki gaga ba za su haɗu ba in ba ta da kirki an ce Allah ba shi mata ta kirki ba za su haɗu ba sai a gyara hali ba Allah zama da murka lafiya Allah biya bukatun mu na alkhairi sirran wa jahara wannan suka yi tsawainiya musamman akan wannan aiki tun kafin mu zo an muka zo duk wannan abin da aka yi da dukiyar mutane aka yi kama daga dukkan abin da ake iya gani har ma da wanda ba a gani kowa Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma duk taron mu anan da wanda ya zo a nan kusa da wanda ya zo daga nesa muna roƙon Allah ga baki daya kowa Allah mai ce muhallin lafiya kamar yadda dazu shi shugaban kwamitin tafsir na karamar hukumar numan ya ce idan abinda mutanen garin nan suka yi ne wanda bai muku daɗi ba a lemun daɗi ba na yaƙi to ni ma hakimi ya roƙi mutanen numan a wannan masallaci lokacin ka zauna a nan tare da shi ya ce ko na yi niyyar yau mutane kirki ba ni da iko a matsayina dan adam ajibi in yi mutane ɗari bisa ɗari shi ne da iya ɗan ƙoƙari na to ya roƙi mutanen gari abin da aka yi musu wanda ba su ji daɗi ba wanda su ganin kuskure aka yi musu to dama hakimi ya roƙe su ba su yaje wani kila ya ji wannan roƙon wani kuma bai ji roƙon ba yayin da ya zo mana ziyara a cikin gaggawa don ziyarar mu zo mu fara data kuma ni Allah ya yadda ya so sai aka yi mana rashin nan rasuwan shi wato sarkin ya mutu na da kenan sai Allah ya masa rasuwa sai suka koma a gaggauce amma ya isar wa jama'a ya ce mu isar wa jama'a godiyarsa da babban hakuri da cewa an ce zai zo kuma ba a lokacin da aka ce zai zo din ya zo ba sai aka kuke abin da aka zo a yi shi da fadi ya ce ya gode wa jama'a Allah ta ka jama'a da alkhairi amma kun ji abin da ya roƙa min alfarma a wurin jama'a abin da aka yi musu da bai daɗi ba sai hali saboda haka jama'a ga baki ɗan mu mu zama masu abuwa wa juna masu yafe wa juna masu gafarta wa juna hakan yakan kawo nasara a wurin Allah a sha'anin duniya da kuma sha'anin lahira yanzu da haka kowa yi niyya akan addu'a da za a yi za mu bai azrama malam muhammadu sani shi ne zai rufe mana wannan wuri da addu'a a yau a nabi talatin goma sha ɗaya azrama da rukuntunawa gare ta a ba tilara aka ba na addu'a za a yi kare balle kare balle kaza amin
ƙara ƙulƙul na uku a kawo na Allah duka ƙarshen mu da imani. Na mashan hada ilaja kowa buƙatar na alkhairi Allah ya biya mana. هذا الفرسو مرة إنما لا يزال لافيا على مدى شلافيا ولم تكن باكمه هاتي على صلاة الفاتحة ولا تركزنا ان نسينا قدرنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا مسؤولك انك امريك ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا واتنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدمنا وانصرنا على قوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله اللهم الصابرين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم